من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة أنا وتا أشرن ترى قوة رجب shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda shi ne ya dace da sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa kuma wannan shi ne darasinmu na sha bakwai a cikin wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama من التكبير إلى التسليم كأنك تراها من شيخ ناصر الدين الألباني الله مصر هما وأن مكي كرنت أتشونا مسألة جميع البركة مسجد الأنصار أتشين شرطا إن لي سيباتس يو تكين تيمكون الله بمشيئة الله تعالى وقدرته زامو تاشيني أكن قبر مغانا تقبا تا أدعية الاستفتاح الدؤر بودي سلاكو الدؤر buɗe sallah shine addu'ayatu al-istiftah addu'ar buɗe sallah mala yake cewa sun makana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu al-qira'ata bi adiyatin kathiratin mutanawwi'a يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاته صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا فكان يقول ما لينكتوا ثم كان صلى الله عليه وسلم sannan sai manzo Allah sallallahu ya kasance yana bude karatu da addu'o'i masu yawa kuma kala-kala shine bi adiyatin kasiratin mutanawwi'a masu yawa kuma nau'i nau'i yana yi wa Allah godiya sannan yana girmama Allah sannan yana yaban Allah yahmadullah godiya wa yumajjiduhu girmama shi wa yusni alaihi yana yabansa wa qad amara bi zalika al musi'a salatihi kuma haka manzo Allah ya umarci wannan mutumin da yake ba ta sallarsa wanda ya zo ya salla a gaban manzo Allah ya ce da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma ka sake sallah saboda ba sallah kai ba yace da shi la tatimmu salatun li ahadin minan nas dayan ku sallar sa ba ta cika hatta yukabbira har sai yayi kabbara wa yahmad Allah azza wa jal sannan ya gode wa Allah yayi kabbara ya gode wa Allah ويثني عليه يبي الله ويقرأ بما تيسر من القرآن sannan ya karanta abin da ya sauka gare shi na daga karatun alkur'ani mai girma kana ya kara'u taratan bi hada wa taratan bi hada annabi ya kasance yana yin addu'o'i kala kala kamar yadda ya faɗa wani lokacin ya karanta irin wannan addu'a wani lokacin kuma ya karanta irin waccan addu'a haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi amma yadda Abu Huraira ya ruwaito yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kabbara a sallah sakata hunayyatan qabla an yaqra yana yin shiru dan lokaci kadan faqala da mahaifiyata ara'aita sukutaka baina at-takbir wal qira'a yaya zaka ce dangane da shirun da kake yi me kake faɗa tsakanin kabbara da karatun alqur'ani da kake yi naji kakan yi wani shiru ma taqulu me kake faɗa sai manzo Allah ya ce a ƙudu ina cewa sai faɗi wannan hadisin da za mu karanta a nan gurin da yake cewa ya ji annabi yana yin shiru to wannan shiru ɗin shiru ne wanda baya bayyana karatu amma ba shiru ne na gaba ɗaya ba yana yin motsi da bakinsa kada wani an ce an yi shiru sai ya shiru ya rufe bakinsa duk karatun da bai motsa harshe ba baki bai motsu ba ba karatu bane bai yi ba wannan sunansa tadabbur kamar yanzu misali mutum zai kabbar sallah zai sallah Allahu akbar yayi Allahu akbar kullum sai rufe bakin sa yana ta tuno fatiha in ya gama tunata sai ya shiga alamtar kaifa ya gama tunata kawai sai rukuyi to wannan yayi sallah bai da sallah dole sai bakinka yayi motsi an tambayi sahabbai cewa yaya to kuke gane cewa manzo Allah yana yin karatu a sallah kuma idan misalin karatun na ɓoye ne suka ce muna gane muna gane wannan da motsin wato kuncinsa da kuma gemunsa sai muka gemu manzo Allah yana kadawa yana ƙasa yana sama yana ƙasa yana sama sallallahu alaihi wa alihi sallama haka muke ga gemu annabi yana yi sallallahu alaihi sallama wannan shi ke nuna mana cewa ashe manzo Allah yana yin karatu ko da a ɓoye ne kuma yana motsa bakinsa da haka kada mutum ya zo sallar ɓoye ko nafilar ɓoye kawai ya yi shuru ya kada bakinsa idan yi wannan sallah ba ta yi ba dan cewa kai kai karatu sun makara bi ma ta yassara ma'aka min alquran a karanta abin da ya sauka gare ka na daga karatun alqur'ani malamai sun tafi ya halatta a buɗe sallah da irin wannan addu'a wacce za mu karanta ta a cikin akwai ibn hazam da imamu shafi'i da almajiransa suka ce wannan addu'a din ita ce mafificiyar addu'a ita ce Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya wanda zamu karanta kamar yadda yazo cikin al-majmu' ana Imam an-Nawawi kuma da yawa cikin malamai sun tafi akan wannan ra'ayi sai dai da yawa a cikin wato jama'a da suke da ra'ayi irin na mazhabar Shafi'iyya suna ganin cewa akwai addu'o'in da ba a shar'anta su a yi su a sallah ba akwai zikirai da suka zo wanda ba a shar'anta ba a yi su a cikin sallah wasu addu'o'i kama wanda ake a cikin ruku'i da wanda ake a sujada da wanda ake yi in an tashi an dago daga ruku'i suka ce in ban da tasbihi ba in ban da tasbihi ba bai halatta ba sai tasbihi kawai su wani Allahumma Allahumma nan suka ce a'a sai dai tasbihi da tahmidi da irin sami Allahu liman hamidahu idan an yi zama tsakanin sujada guda biyu fa suka ce wannan ya tabbata a iya yin yabo wa Allah tabaraka wa ta'ala a girmama shi amma duk wasu addu'o'i da ake ta faɗa ana yi su a gurin su tasbihi ne kawai ya inganta wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai suka ce ya halatta a yi sauran addu'o'i da kuka saba ana yi amma in ana fila ne amma ban da farilla walam yujawizuha fil fara'id ba su halatta waɗannan addu'o'i ba in a cikin sallar farilla ne suka ce ba ra'ayi ba wasu kuma malaman daga cikin suka ce wani lokacin a iya yi Allahumma Allahumma wanda ake na addu'o'i idan an yi ruku'i ko sujada suka ce wani lokacin dukansu dalilai ne ba su da hujja da wanda ya ce ba za a yi ba da wanda ya ce sai lokaci lokaci da wanda ya ce a a a a a sai a nafila babu dalili raji inganci abin da ya fi inganci ya tabbata shine ya halatta a yi a sallar nafila kuma a yi a sallar farilla duka ya tabbata ka akwai malamai da yawa sun yi magana akan wannan hadisin cewa dalili ne cewa shi manzon Allah yana buɗe sallah kenan ko yana buɗe sallah da addu'a wannan shine ra'ayin jumhurin malamai ita sallah idan an zo kamar yadda gidanka in ka zo sai ka buɗe shi ko to ita ma sallah haka ake sai an buɗe ta cikin sahabbai da tabi'ai sun taba kan wannan ra'ayi ba wanda ya saba wannan ra'ayi sai Imam Malik shi Imam Malik a wurinsa a mazhabarsa a Malikiya ba a du'a'ul istiftahi ban sani ba ko yan uwa suna ganewa a malikiya du'a al-istiftahi babu اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما نقيت الثوب الابيض من الدنس اللهم كذا اللهم كذا امالكيه باب addu'ar bude sallah ba za a yi ba a mazhabar malikiya ba a raba tsakanin kabbara harama da karatun alqur'ani da wani abu kawai in mutum ya kabbara harama sai dai ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim har ya karanta fatiha maganar yin addu'a ta bude sallah bai halatta ba malamai suka ce wannan magana ta imamu malik allah masa rahama cikin sauƙin malam albani allah ya ji ƙanshi da rahama ya ce to magana nan ta malika- ta maliku ta ɓata sunnoni da yawa na farko maganarsa ta ɓata du'a'ul istiftahi ta kore du'a'ul istiftahi ya ce kada a yi kuma annabi ya ce a yi sannan ya kore yin isti'ada fadin a'udhu billahi min shaitanir rajim idan za a yi sallah kuma annabi ya halatta a yi ya kore kuma basmala yin bismillah in za a yi sallah dan ya ce kawai a malikiyance da ka ce Allahu akbar kawai sai dai ka ce alhamdulillah rabbil alamin babu wani addu'ar bude sallah waɗannan sunnoni ne guda uku karfafa wanda hadisai mutawatirai sun zo da su sun tabbatar da aikata haka Mala Albani yake cewa a zahirin zance ba mamaki wannan hadisai ba su riske Imam Malik bane ba dan ba al'adarsa bane ba a san hadisi kuma ya inganta ya kore shi baya yin haka la'alla uzurin da za a yi masa hadisan ba su riske shi ba to amma kai ba malike fa kai dan ra'ayin malikanci kasa akwai wanda suke cewa mu yan malikiya ne duk abin da aka yi malikiya shi za mu yi to yanzu ga hadisai na sun inganta daga annabi yana yin addu'ar buɗe sallah amma a malikiya ba a yi to ya za ka yi na'am to wannan shi ke nuna cewa mazhaba ana binta ne in ta dace da dalili idan mazhaba ba ta dace da dalili ba ta yi karo da dalili sai a ajiye ra'ayin mazhaba sai a bi me a bi dalili a bi sunna to nan gurin sai a ajiye mazhabar malikiya sai a dauki mazhabar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ga riwaya ta tabbata cewa annabi yana yin wannan addu'a Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa as-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khataayaya بالماء والثلج والبرد اللهم باعد بيني وبين خطاياي يا الله كنيسا تتكانينا كمر كي يزمي صلى أنك وانا الدعاء haddace ta yi kamata a yi ko in ce ya zama dole mu haddace ta ko yan wana duk wanda bai haddace ba sai ya haddace wannan ita ce addu'ar bude sallah menene addu'ar bude sallah in kai sallah an yi iqama kai kabbar harama Allahu akbar sai kai Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma naqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas aw tarwayar kama naqqaita ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath-thalj wal-barad idan ka gama wannan sai ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sai ka dora karatu ita addu'ar aboye yake yin ta karatun kuma in na sallar bayyana ne sai a bayyana kamar yadda ya tabbata a riwaya ya Allah ka nisanta tsakanina da khatayaya khataya wato ana nufin wato kurakure da laifuffuka kenan ya Allah ka raba ni da aikata munanan ayyuka ka tsare ni kuma ka bani taufiki ka sa na daina in daina aikata zunubi a nan dai abin da ake nufi gafara kamar cewa kake Allah ka gafarta mun kurakurai na kama ba hatta bainal mashriq wal maghrib ya Allah kamar yadda ka nisanta tsakanin mahudar rana da mafadarta tsakanin gabar da yamma al mashriq gabar al maghrib yamma Allahumma naqqini min khataayai ya Allah ya Allah ka tsarkake ni shine naqqini ai tahirni ka tsarkake ni daga kurakurai na da laifuffuka kama yunakka thawbul abyadu min ad-danas kamar yanda yunakka ake tsarkake as-thawbu al-abyadu min ad-danas farin tufafi daga dauda farin tufafi daga dauda yanzu idan tufafi fari yayi dauda yayi dafi ya sha omo ya sha kilim ya sha ariel aka sa masa ƙwararren aka wanke shi kaga yana yin fari to addu'a kake ya Allah ka tsarkake ni daga laifina da zunubina kamar yadda kake tsarkake wato farin tufafi daga dauda kaga wannan abu ne mai kyau wanda ya kamata yan uwa a kula da shi Allahumma bayaya ya Allah ka wanke ni addanas din dauda ya Allah ka wanke ni daga kurakurai na da zunubi bil ma'i da ruwa wasalji da kankara wal baradi da raba Allah ka wanke ni daga waɗannan ma'ana bayan an yi wankin ruwa a ƙara da kankara bayan an sa kankara a bi da raba su ƙara wanke mutum daga datti ma'ana su wanke daga ainihin wato gumi daga daga ƙazanta na zunubi kenan wannan ne duk abin da ake nufi duka waɗannan bilma'i wa salji albarab ana nufin wato ana neman gafarar zunubi ne da suturcewa ta ubangiji tabaraka wa ta'ala an nemi tsari ne daga kurakurai da zunubai saboda su ne suke ɗaukar mutum cancat su jefa shi a wutan jahannama yasa aka nemi Allah ya tsare mutum daga kurakurai Allah ya tsare mu kuma wata hikima ta ubangiji da hikima irin ta annabta da yake kurakurai da zunubai su suke ɗiba mutum suke shi jahannama ko to kun ga ai ruwa shi yake kashe wuta to sai aka yi amfani da ya Allah ka wanke ni bil ma'i was salji wal barad duk inda wuta ta kai da shi naka sa mata ruwa aka ƙara sa mata kankara ta sha fanyi dole ta shiru raba ya zo ya buge ta kwanciya za ta yi to wai zunubin da mutum yake da shi maimakon a jefa shi a jahannama to a wanke shi a tsarkake shi Allah ka tsarkake mu daga laifuffukan mu وكان يقوله في الفرض النبي ya kasance yana faɗin wannan addu'a din wannan addu'ar a sallar farilla wa huwa sahu adiyyat al-istiftah sanada wannan addu'ar Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ita ce addu'ar da ta kowace addu'a inganci dangane da sanadi cikin addu'o'in bude sallah yanzu idan kana so ka samu lamba ɗaya a cikin addu'o'in da ake na bude sallah to idan ka samu wannan addu'ar to shikenan ka dace ina ina fatan muna fahimta to duk da haka din cewa ita ce riwayar da ta fi kowace inganci a cikin adiyatul istiftah addu'o'in bude sallah to malamai sun sun sun sun mustahabbantar da kuma sun kwadaitar da a yi wasu addu'o'in ba wannan ba saboda akwai wasu addu'o'in ba wannan ba wanda za mu zo mu karanta daga baya kowanne za a iya yi daga cikinsu an fahimci wannan da ke ko saboda idan ka taba wancan sai ka taba wannan duk sunna inda ta tabbata daga annabi to ya halatta ai waccar sai ai wannan ai waccar sai ai wannan ai waccar sai kuma ai wannan manzon Allah ya tabbata hadisi bai dawwama kan addu'a guda ɗaya ta bude sallah ba wai ɗaya kwaya ɗaya rak ita kadai yake yi tunda yana ta canjawa kai ma sai ka rinka canjawa kenan sai ka rinka ta canjawa addu'a ta biyu yace wajhatu wajhi wajhatu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma musanifan musliman ko وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمتني ظلمت أستغفر الله ظلم ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك sallallahu alaihi wasallam iya yabo kenan da ake wa Allah madaukakin sarki cikin waɗannan addu'o'i wanda Allah yana yin wannan addu'a yana wajhatu wajhiya alladhi fatara samawati wal arda hanifan musliman a wata riwaya na fuskantar da fuskata ga wanda fatara ai khalaqa wanda ya halicci sammai da ƙasai a miƙe ina mai miƙewa ina bin addinin Allah kuma ina musulmi haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake faɗi addu'a da yake bude sallah da ita kenan wa ma ana minal mushrikina ina kan musulunci ni bana cikin mushrikai inna salati wa nusuki da sallata da yankana wa mahayaya da rayuwata shine mahayaya ai hayati wa mamati rayuwa da mutuwa kenan mahayaya wa mamati ya Allah rayuwata ya Allah mutuwata lillahi rabbil alamin na Allah ne shi kadai ka duba tauhidi ma in na rayuwa Allah kai ne in na mutu ma ya Allah kai ne la sharika la ba shi da abokin tarayya wa bidalika umirtu da wannan ni aka umarce ni wa ana awwal muslimin kuma ni ne na farkon masu miƙa wuya shine awwal muslimin haka yazo a riwayar muslim da kuma riwayar abu awana da abu dawud da tirmidhi a wata riwayar wa ana minal muslimin riwayar tabarani kenan an abi rafi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wannan wani lokaci yana faɗin wancan kuma ma'ana ni ne na farkon masu miƙa wuya a cikin al'ummata Allahumma ya Ubangiji antal maliku la ilaha illa ant kai ne mamallaki kuma mai cikakken mulki babu abin bauta da cancanta in ba kai ba subhanaka wa bihamdik kun ga yadda ake yaban Allah ko kun ga yadda manzo Allah yake girmama Allah yake kambama shi subhanaka wa bihamdik sarki ya tabbata gare ka da gode maka anta rabbi wa ana abduk kai kai ne ubangijina ni kuma ni ne bawanka abin da ake nufi inni la abudu ghayrak ni ya Allah ba zan bauta wa wani in ba in ba kai ba kuma ina itirafi ana mu'tarifin bi annaka maliki ina itirafi cewa kai ka mallake ni ya Allah wa mudabbiri kai ne mai dabbara al'amari na da tsara shi kuma wa hikmatuka nafidun fi hikimarka mai zartuwa ne a kaina ya Allah tabaraka wa ta'ala ظلمت نفسي يا الله نازل انشكينا واعترفت بذنبي يا الله انا فرشي ده ذنبنا انا كونفنسين كده للي cewa yayi faghfir li dhanbi jami'a ya Allah ya Allah ka gafarta min zunubina duddika innahu sha'ani yadda yake la yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafarta zunubi in ba kai ba صدق رسول الله dan Allah ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba wani mai yafi zunubi in ba Allah ba duk wanda ya ce ma wani yana gafarta zunubi ba Allah ba wallahi ya gama da kai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake roƙa ya ce Allah ya yafi amma ba shi yake yafewa ba dan al-maghfira a hannun Allah take wahdini li ahsani al-akhlaq ya Allah ka shiryar da ni bisa ga mafiya kyawun tsada mafiya kyawun ɗabi'a kenan la ya hadi li ahsaniya illa ant ba wanda zai shiryar da ni zuwa ga mafificin kyawun ɗabi'a da tsada in ba kai ba wasrifu anni sayyi'aha ya Allah ka juyar da mummunar tada da mummunar ɗabi'a a gare ni la yasrifu anni sayyi'aha illa ant babu mai juyarwa da mummunar ɗabi'a da mummunan hali a gare ni in ba kai ba labbaika amsawarka ya Allah ya Allah na amsa ana muqimun ala ta'atika ina tsaye akan yi maka da'a iqamatan ba'da iqama na tsayu bayan na tsaya ma'ana tsayuwa ta haƙiƙa kalmar alabba wato bil makani ana nufin wato mutum ya tsaya a wuri dirshan ina tsaye na kuma tsaya akan hanyarka wa sa'adaika kuma ina neman taimakonka akan al'amarinka musa'adatul li amrika ba'da musa'ada kuma ina bibiyan aikinka ya Allah kuma ina neman ka bibiyi nawa ya tabaraka wa ta'ala na yadda da shi kuma na amince labbaika wa sadiq wal khairu kulluhu fi yadayk duk alheri yana hannunka wannan fa shine abin da ake so bawa ya kudiri da shi ga Allah malam duk abin da kake nema ka miƙa wa Allah ka ce ba ka shi dan adam fa hanya ce sababi ne amma Allah madaukakin sarki shine musabbibul asbabi shine asali shine mai bayarwa in ka ga ka samu ta hannun wane Allah ne kaddara za ka samu din ya turo maka ta hannun wane din da ka ka yadda Allah shi ke barwa da ka in ka zo nema ka ce Allah kai ne mai barwa ka bani ta ina zai baka ba ruwanka kurum ka ce Allah baka Allah ka ba mu alheri wal khairu kulluhu fi yadayk duk alheri yana hannunka tabaraka wa ta'ala wa sharru laysa ilayk sharri ku baya gare ka tabaraka wa ta'ala والمهدي من هديت شريعي شيني وندك شريعي دشي أنا بك وإليك ni daga gare ka nake kuma na dogara gare ka daga gare ka nake kuma gare ka zan koma bika daga gare ka wa ilai gare ka zan koma la manja wa la malja'a minka babu matsira shine manja daga naja ne tsira babu matsira babu inda zan gudu wala malja ba mafaka minka daga gare ka illa ilaika sai dai a koma gare ka dole duk yanda bawa zai wallahi sai a koma gare ka ya Allah tabarakta wa ta'alait albarkatunka sun yawaita wa ta'alait kuma ka daukaka astaghfiruka wa atubu ilaik ya Allah neman gafararka nake yi kuma tuba nake zuwa gare ka tabaraka wa ta'ala rahamarka da jin kayinka nake nema kai mun afuwa kai mun rangwame tabaraka wa ta'ala wannan ita ce addu'a ta biyu cikin addu'o'in da annabi yake yi sallallahu alaihi wasallama idan ya zo yin sallah da daddare a nan gurin idan kun lura a cikin hadisin akwai inda ya ce wal khairu kullu fi yadayk والشر ليس إليك ya Allah ba za a danganta maka sharri ba akwai cikakken bayani idan ka koma sharhin sahih muslim al-minhaj sun yi bayani dalla dalla da littafin al-qada wal qadar cewa za a danganta wa Allah sharri ko ba za a danganta ba abinda ake nufi ba a jingina sharri zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala don duk aikin Allah ba shari'a ciki kun fahimci wannan duk aikin Allah in kun gane wannan zai zai taimaka mana ƙwarai wajen fahimtar hadisin ka yadda cewa duk ayyuka Allah ba shari'a ciki ayyukan Allah gaba ɗaya alheri ne ku fahimci wannan magana saboda gabaki ɗaya aikin Allah yana kewayawa ne tsakanin adalci da falala da hikima waɗannan su ne duwatsu guda uku da aikin ubangiji yake kewaye a kansu adalci wani abin za a yi shi adalci ne Allah zai yi shi amma kai bawa sai ka gama sharri ne gare ka kuma adalcin Allah ne ya yi wannan yanzu misalin Allah ya halicci wuta mu a wurinmu a ganinmu wuta sharri ce to amma da Allah ya halicci wuta ya halicci aljanna wannan shine adalci wanda ya tsira a duniya ya wahala ya bautu sallah karatu zikiri istighfari kamewa ganinsa kamewa jinsa kamewa bakinsa in mace ce bin Allah bin manzon Allah biyayya ga miji hidima wa miji taimakon miji yi wa miji da'a haƙuri da shi tarbiyyar yara juriya dafa abinci taimakon yan uwa da dangi duk aikin ki ne wannan su ne ayyuka da suke sa mutum gidan aljanna to sai wani ya zo ya rayu shi kuma gaba ɗaya ya ƙiye wannan dan Allah ba adalcin Allah bane ya sa wanda ya masa da'a gidan aljanna wanda ya fadare masa kuma ya kona shi to kaga afalullahi ta'ala kulluha khair duk aikin Allah alheri ne sai dai shi wannan abin da kuke ganin sharri shi a gurin sa adalci ne kuma ko ne yanzu misali yin mutum ya faɗi ya haɗari kaji ko faɗuwa kai haɗari kai accident kai a wurin ka sharri ne haka ne haka ne to amma ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah ya gaya mana daidai da kaya da mutum zai taka kafara ne zunubin shi kuma ya tabbata manzo Allah ce idan Allah yana so ya yafe ma zunubin ka sai tsora maka wata musiba kaga musiba kai a gurinka ne ne sharri ne amma wurin Allah menene adalci ne da falala a dora maka wannan abu ya same ka da akan kare ma zunubi kaga wannan ai gobe cicici ko ciwon kai zazzabi wahalar haihuwa naƙuda ciwon ciki zama da ƙyar tashi da ƙyar mace mai ciki saboda nauyin ciki wannan za ta ga kamar wahala ne amma abin da za ta haifa kuma zai zo ya mata wahalhalu masu yawa a rayuwarta kaga shi alheri ne gare ta amma a ido ko a ji za ta iya ganin kamar wannan sharri ne da haka duk ayyukan Allah tabaraka wa ta'ala babu sharri kuma ba a danganta sharri ga Allah tabaraka wa ta'ala kulluhu khair kenan la sharra fihi Allah madaukin sarki za ka iya cewa to in haka ne wa ya halicci wutar wa ya halicci ta Allah ne ko wa ya halicci hadarin Allah ne ko wa ya halicci ciwon kai Allah ne ko to in dai maganar halitta ne to komi Allah shi ya halicce shi shi ya halicci gafiri shi ya halicci musulmi shi ya halicci masu bautan gunki shi ya halicci masu tauhidi ya halicci yahudu ya halicci nasara ya halicci majusu ya halicci musulmi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wannan babi ne na tauhidi babi ne na alqaddara da alqada'u wal alqada'u wal qadar yana da kyau mu fahimce su sosai in magana ce ta halitta to Allah shi ya halicci komai to amma da ya halicci komai din komai kuma yana so tambaya nake komai iya so a yi halittar da ya yi na abubuwan bayani na cewa ya yarda da shi yana so yanzu shi halici musulunci halici ya farci ko to amma sai ce wala yarda da abadi al kufur bai yadda ma bayan sa kafirci ba amma kuma shi halice shi kaddarar ubangiji ne kauniya duniya ta kasance bisa bangare biyu akwai musulmi akwai kafirai in ma shakiran wa in ma kafura فريق في الجنة وفريق في السعير sai ba da hanya ya yi turo manzanni sun ma'arfal na rusulana tattara muka turo manzanninmu tattara mana wani bayan wani don su yi ne wa an zala ma'ahumul kitaba mun tsuro musu littafai don su yi mutane bayanin gaskiya to sai ce wa ɗan adam wahadainahum najidain sai muka shirya da ɗan adam najidain hanyoyi guda biyu kamar sha'afa yomin wa man sha'afa yakfur amma sai ce inna atadna lil zalimin nara ahata bihim suradiquha wanda ya so ya imani wanda ya so ya kafirci amma dai mun tana da wuta ga azzalimai yanzu da za ka zo masallaci farka aka samu aka jawo ka aka ce zo masallaci ka saurari karatu kana neman rahamar Allah ne aljanna kake so shi yasa ka zo da ka tashi da daddare ka hana idan ka bacci kowa yana bacci kana son baccin kai kanka amma ka hana idan ka bacci ka tashi kai ta fafatawa kana sallah kana istighfari kana karatun qur'ani kana salatin annabi wani kuma yana kwance farka aka samu a ce dole sai ka tashi kai kai da kanka to haka shi wanda ya tafi ya je gidan giya ya sha giya sarka aka samu ya je shayya wani ya je ya samu matar banza ya yi zina da ita sarka aka samu aka ce je zina da ita wata ta je ta yi lalata sarka aka samu ta je ta lalata kaga a ce akwai zaɓi dan adam yana da me yana da zaɓi yana da zaɓi in ka ga dama ka tashi kai sallah kai azumin nafila litinin alhamis ka zikiri kai salatin annabi kai karatun alqur'ani ka halarci darussa wurin karantuka don ka samu wayewa a addinin ka ka zama jahili mai neman kudin duniya kawai ba ka neman addini ka kai ka zaɓa wa kanka wannan kai da ka zaɓa wa kanka zama ustaz ba ka zama ɗan bid'a ba ko ka ce kai kai gaskiya ka fi zaɓa hanyar bin annabi da bin sunna tsantsa qala Allahu qala rasulullah Allah ya ce annabi ya ce wani kuma ya ce gaskiya shi zai raba kafa zai bi waliyai zai bi shehundai zai bi waye zai bi waye ko ba ka bane zai nemi karamar masu karama kaga shi zabo wa kanshi wani kuma ya ce shi dan duniya ne ba la can wala can la fil iri wala fil nazil yace shi dan duniya ne kurun dan tafiya ne dan shaye shaye ne a sha wuri a rage masa a sha taba a rage mai shi kullun jira yake a sha a rage mai yana karban daukanin taba daukanin wayo ya ce ya zane ya karuwanci ya iskanci ya rashin mutunci haka ya ga dama ya zaɓar kansa in ka masa magana sai ce da Allah kamar addu'a Allah shirye da mu kai ma ba wayan ka bane shirye da kai ka saka mutane suke fada saboda kai ya mai da ma abu ma wani izgilan izgilan ce ma ce yanzu kai wani kai da ka shirya Allah kai ka shirya da kanka ba Allah bane dan fa yana zargin Allah ne fa ba na wato Allah ne ya dora shi akan wannan abun ko ba ka wani malam haka ne kuma yana tuma Allah ne Allah ne bai cire shi ba wani yaushe zan aje abin nan yaushe zan aje maka Allah ya da wadata sai ce sai ran da Allah ya kira ni ƙarya kake Allah ya kira ka gaskiya ne mana Allah ya baka lafiya ya kira ka ya baka guzuri ya kira ka ya baka kuɗi ya kira ka shikenan wato kake sai an mala'iku sun sa masa tsari sun ja ka sun tafi da kai to wannan babu yana da kyau ba babin da babin akida ne muke sai mu abin nan fasa magana amma dai ku fahimta wannan shine abin da ya kamata ku gane ku gane yanzu dan bawa ya zo ya kafirci tabbas eh Allah ya halicci kafirci haka ya kasance wannan qada'un ne kauni ba shar'i ba amma ba Allah yana so ba kuma Allah ya adalci tunda ya yi bayanin hanya kuma hanyar nan sai dai turo manzanni ba suka yi ta wa'azi wasu manzanni aka yi ta jibansu ake ta tsare ta su kuma ya ya baka hankali ya ce duk mara hankali ba zai ba zai masu babu takalifi a kansa dan Allah ba adalci wani bane wannan aka ce idan mahaukaci ne kaga mahaukaci hukuncinsa daban in mahaukaci ne Allah ba zai kona shi ba ba zai mai hukunci ba saboda ai bai da hankali to amma kai ya baka hankali kuma ya gaya ma jarrabawa jarrabawa ce rayuwa هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج سيتم نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا يا جماعة من سورة وابن من سورة الله يمنع عدلش من غيره الله abin da ya sani wannan bayanin malam akwai daga cikin yan bidiya masu cewa in dai Allah ya kona wanda ya sha giya to ya zalunce shi na'am aka wasu tawala waɗanda ƙazamai ɗan bida suka ce in dai Allah ya kona mazinaci to ya cuce shi suka ce yayi Allah inna la ala kulli shay'in qadir in sun sai su magana da kai da hankali sai su ce Allah ba zai iya hana shi san giya ba ba zai iya hana shi ba mana Allah ba zai iya hana shi da ƙarfin mulkin sa ya hana shi ba kai ne zaka ce to bari bari ku karmu shi dan abu ne na hankali kar kar su samu abokan tafiya a nan cewa za ka yi cewa za ka zai iya kuciya to me yasa da ya zai tafiya bai hana shi ba tun da baya san a sha giya yanzu kai ɗanka ka bari yin bari kada gaskiya ne saboda akwai shubha a ciki amma an faɗi take mai sauƙi ne bari da alisa muku don saboda na ɗauko ta kan mu ba ɗan sama suka cike ka cewa misali ɗanka idan ba ka so ya je gurin abokanan banza ina ce kana iya ɗare shi ko kuma ka wani ka hana shi za ka iya sa ƙarfi ka ɗaure shi ko Allah bai da ikon da zai iya riƙe mutum ya hana shi ya tashi zai iya ko suka ce to me yasa bayanan shi ba idan kuma ƙari bugu da ƙari bayan wannan ƙarfin da yake da shi sannan kuma suka ce baya so to in dai har baya so kuma mai iko ne to me sai ana shi ba idan har zai iya bai hana shi ba kuma ya bashi ya je to don me yasa zai mai azaba ran tashi alkiyama ta je da waje ya ce kai ba sa ba ja shi ke nan wannan tunani ne da hankali ko da ka zai je shi a gurin sai je sabansa Allah ne ga dama ko Allah ne ba shi dama je sabo sai ka ce shi ba komai ga wuta ta hura ta je ka je ka shiga Allah ne ce ka je ka shiga ko Allah ne baka dama ai ya je shiga mana zai shiga ga tirela ta taho tana titi ba birki ba birki wannan ya cire riga sai je kwanta akan kwalta ana wane tashi ba ina a ba komai Allah da Allah ya ga dama ba za ta kade ni ba zai tashi ni zai zauna a ashe dan adam yana da zabi a hannunsa kenan ko ba ka bane ashe yana da zabi tunda yana da zabi sai ya zabi alheri ya mutum zai je zabi sar sharri ya ce Allah ne ya sa shi yayi ya zabi sharri ya ce Allah ne ya sa shi yayi to kamar yadda ya je zabi sharri nan me yasa bai zabi alheri ba ko me yasa bai je masallaci ya sallah ba me yasa bai je ba kaga wannan tunani ne na hankali ba da kyau in sha Allah mun samu wata dama wata ran mun je kan gabar akan aqida sai mu bayani billahi billahi wa kana yaqulu zalika fil fardu wan nafli kaga wannan addu'a din mai tsawon ana yin ta annabi yana yin ta a farilla da nafila duka gaba daya sabanin wasu malamai suna ganin cewa wannan kawai sai dai a yi shi a sallar nafila kawai sallar dare kamar Abu Dawud da Tayalisi a cikin musnad dinsa ibn qayyim ma ya faɗa cikin littafin الزاد المعاد كان زاد المعاد ايش المحفوظ ان هذا الاستفتاح انما كان يقوله في قيام الليل wannan addu'a din mai tsawo da makaranta annabi yana yin ta ne a kiyamul layl za ka za ka yi rubutawa ko da Hausa boko ne a littafin ka cewa ibnu qayyim ya ce a sallar dare ne da Abu Dawud da Tayalisi da ma wajihin magana da dare da tsara na duka duk annabi yana yi ko sallar dare ko sallar rana ta nafila ko ta farilla sallallahu alaihi wa alihi sallama dan babu dalili akan kewancewa sallar tafawu'in ne kawai yake dan ba samu ba wani hadisi ingantacce an yi bayani cewa akan sallar tafawu'in yake yi Imam Shafi'i da shi da almajiran sun tafi akan in za a yi addu'ar buɗe sallah to da wannan addu'ar za a yi kuma suka ce wannan ita ce addu'ar da tafi kowace a wurin shafi'iyya kenan wannan kabiyar suka ce ita ce tafi kowace aka suka faɗa Allah musu rahama wa misluhu duna qawlihi akwai kuma wata addu'ar irin wannan din gaba daya amma banda ka cire inda aka zo an tarabbi wa ana abduka din nan irin ta exactly amma a wannan kala ɗin babu an tarabbi wa ana abduka babu an tarabbi wa ana abduka babu kuma annabi yana karawa a irin wannan ɗin sai kara Allahumma antal malik la ilaha illa ant ya Allah kai ne mai mulki mamallaki babu abin bauta cancanta ba kai ba subhanaka wa bihamdik sarki ya tabbata gare ka tare da gode maka annabi yana yin wannan addu'a din sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin imamu nasa'i ya fi da shi kuma hadisi ne mai kyau ya ce misuluhu akwai irin wannan addu'ar kuma duka da jonawa irinta aidan ila qaulihi wa ana minal muslimin inda ya ce wa ana minal muslimin can da muka ce wa ana awwalul muslimin to sai annabi kuma ya kara allahumma hdini li ahsanil akhlaqi ya Allah ka shirya da ni bisa ga kyawawan ɗabi'u wa ahsanil a'mali da kyawawan ayyuka wai ke ta addu'a Allah ya sa ka rinka yin aiki mai kyau ke ta addu'a Allah ya sa ka rinka yin mai kyau ke ta addu'a Allah ya sa ka rinka yin mai kyau wani mutum wata rana mun je wannan aikin hajji ne ko umra ne haka muna yin dawafi tun da muka fara yin dawafi da shi irin wato wato mutanen nan ne fararen nan larabawa tun da aka fara dawafin mun dai muna tare da shi gosulo ya halar tun da ya fara ji ne ke Allahumma stamin mai fi fawatik Allahumma stamin mai fi fawatik Allahumma hdini bi ahsanil akhlaq Allahumma stamin mai fi fawatik abin da kike faɗa ke ya Allah ka yi amfani da ni wajen yi maka da'a ya Allah ka sa mai ta aiki don yi ma da'a ya Allah ka mai da ni bawa da zan yi ta aiki don yi ma da'a wallahi wannan addu'a ce mai kyau kuma addu'a ce mai amfani kuma addu'a ce mai muhimmanci ka roƙi Allah ya mai da kai bawansa ka ji ko ya Allah duk inda za a juya a dawo ya Allah ka mai da ni bawanka bai bauta ka aikata ni kai ta amfani da ni wajen yi maka da'a ya Allah ka sani cikin masu yi wa addinin ka hidima ya Allah ka sani cikin masu taimakon al'umma masu argazawa al'umma wanda in yau ba ni al'umma za su ji ciwon babu ne saboda sun yi rashin mai taimakon su haka ake son bawa ya tsaya ya karanta kansa wai kai ko ke yanzu wacce gudunmawa kike bawa al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka tsaya ka yi tunani ka ga wai yau din nan idan ka mutu wacce hasara al'ummar Muhammadu suka yi na mutuwarka ban sani ko kuna gane abin da ke nufi ka ji cewa yau in na mutu shin akwai waɗanda suka hasarar wani abu na taimako da nake musu idan ka duba ka ga cewa kai baka wa al'umma komai kuma dan ka mutu ma mutane ba za su yi rashin wani abu ba wallahi ya kamata ka caje kanka caje imaninka idan ɗan kasuwa ne kai dole akwai abin da ya kamata kana amfanar wa al'umma da shi ko ne karancin su idan talaka ne kai dole akwai abin da zaka iya wa mutane amfani ko da a masallacin anguwar ku ne ko da daidai da tattare butoci ne in an gama alwala ko da daidai da tattare tabarman masallaci ne ko da da daidai share masallaci ne الأخلاق والأعمال ألا كتري من مونا نتبئو دمونا نأيوكا لا يقي سيئها إلا أنت ba wanda zai tsare daga mummuna na hali da ɗabi'a in ba kai ba manzo Allah yana yana yana dade ne mai tauna saboda malam kyakkyawan hali abu ne mai kyau ya kamata a ruwaito cewa kana da kyakkyawan hali ya kamata a ruwaito cewa kai mutumin kirki ne ya kamata a ruwaito kana cikin salihan bayi na kwarai kada ka bari a yi riwaya cewa kai ba mutumin kirki ba ne ka zama mai taimakon addini kar ka zama mai kin addini kuma a duk inda kake lalle in dai wani abu na taimakawa addini ya zo lalle a kana da hannu a ciki in a ofis kake a gani in a kamfani ake kake a gani idan ma aikin gona kake dai a gani in na kasuwa ma kake a gani wanda ma yake ban labari yake cewa akwai wani mutum musulmi ne amma wato a cikin musulmin ma rubabbu rubabbe ne duk wata barna da ka sani wallahi yana yi bai damu da addini ba ba alawa sifar addini a tattare da shi babu kaza babu kaza babu kaza sam sam irin wanda kawai accidentally suka zama musulmi kawai dai gashi kai in kai ne da ba dan Allah ne yake bada musuluncin ba kai suka ce gaskiya accident ya zama musulmi kokari ya sa kai ya fada ya zama musulmi kai a wajen ka amma lamarin Allah daban ne su dai je wata rana ma'aikatar su ta tura su in interview za a dauki wasu ma'aikata to da ya je inda ya je kudu ne duk gaba daya arna ne suka zo wurin sai musulmi guda daya duk interview panel din gaba daya su ma arna ne sai shi shi ko shi ne musulmi a haka din amma a rube sai ji ana kayya kayya cewa wannan za a kada shi za a rusa shi za a karya shi saboda shi kadai ne bare a san mai mutumin ne yace sai ce shi ko yau in Allah ya sa da bai taɓa yin wani aiki wa addininsa ba a iya saninsa a iya rayuwarsa bai taɓa yi wa addinin musulunci aiki ba amma yau idan wannan aiki shi kadai shi ne aikin addini to yau zai yi shi shi kuma yawan Allah sa da duk yanda zai sai ya cika ta wannan bawan Allah ya tsallakar da shi a matsayinsa na musulmi kwaya ɗaya a cikin waɗannan mutanen wallahi sai ya fito ya ci wannan interview ba za a kada shi ba sai kuma sauran suka ce sun su kada shi kuma ce to ya ga yadda za a kada shi kada rikici ya ta turanci ka san malam in kana da turanci fa wallahi turanci jari ne yasa Allah ga dalibai yana da kyau wallahi iya turancin nan yana da amfani Allah nake ga maka ko wani guri ka je ka ga za su ma biribiri kawai ka canja harshe you are very stupid ka bude wasu wallahi tallahi in yana da amfani saboda malam akwai reni a wasu wuraren reni reni da wani wallahi da ya zo ganka ba bawon shi ne kawai wallahi sai je homa turancin idan biribiri ne baka iya baka fara masa hausa sai na hausa na hausa sai ya ga ka kawai da ka zo in ka ga akwai rani kar baka ya hausa wallahi tallahi malam rigimin naka da komai kai ta mana da turancin nan ni ina sha'awar na ga mutum musulmi yana turancin nan sosai da aƙida saboda maganin miyagu Allah nake ga muku ko jaridun nan da ake kai cin mutuncin addini ake faɗa abin da za faɗa ko a kafafen watsa labarai ko me ka je kai turanci kai musiba ka ji ko wannan shine Allah ne ke gaya maka ku yi kokari ku iya wallahi ku iya sosai kar mutum ya saka ce da shi yanda muke yin addinin nan shi ma mu je mu tattaba mu yi saboda zai ma amfani wata ran zai yi maka amma wallahi turanci nan in ka je wani guri kawai kana bayani wato dole saurara maka yace yace yace yace to yau za mu yi addini aiki wallahi ma na sai da ke sanar da mutumin nan to anan abin da nake so in dasa muku ku fahimta ashe musulmi duk inda ya lalace yana da amfani duk inda ya lalace in dai wannan kalmar la ilaha illallah wannan tana yawo a kansa to yanda ka san wato wani zubi ne wani tsime ne idan an je din sai ka ga mutum yana yanzu ku duba mana yan daba yan shaye shaye yan fara suka yan menene za a zo ana rikicin addini sai su ne da kansu kamar su suka kowa imani kaga suna kiran la ilaha illallah suna kiran kaza suna kiran kaza wato saboda fitara ce shi dan adam ya san fantara ai dama shi an fantare yake ya sani to amma wannan kalmar ta musulunci bai fiye manta ta ba shi yasa duk inda musulmi ya lalace karka watsar da shi naka ne zai maka amfani ka dauka yana shan giya dauke yana zina dauke yana luwaɗi dauke yana kaza kaza eh akwai inda zai maka amfani wata ran akwai inda zai ma amfani wata ran dan buga muku misali guda daya lokacin da ya aduwa yana hawa mulki Allah ya kanshi drama Allah ya kai masa lokutan sa mu kuma Allah ya samu cika da imani ya yafe mana kurakuran Dr. Ahmad Gumi dan gidan Malam Ahmad Gumi ya sa aka yi masa list na dukkan ma'aikatun Najeriya gaba da office da manyan ofis masu muhimmanci a ƙasar a bashi ne sunan suwaye musulmi ne ko kafiri sai a kai masa sai ga gabaki daya musulmi ba su wuce 25% ba 75% gaba da yarna ne lokacin su Obasanjo kenan yana daga cikin aikin da Obasanjo ya yi wa addininsa ya yi ta koran hattoshin sojoji daga aiki ya yi ta ritaya wanda manyan kwastam ya yi ta ritaya wanda manyan immigration idan an goma aikata in an ga babban musulmi ne sai a samu wani na ƙasa sai a ƙara masa matsayi ko a tura shi kwas a ta tura shi kwas ba ku sani ba ko ba gane ba duk kwas in yanzu sunan su zai fito duk kwas sau kasa ganewa daga ina ne ana da manufa a kansa sai can sai a kori wannan ko sai a yi masa transfer yana zuwa wani guri sai a sake yarda ya dole shi ke sai a ɗora arana haka yi wata ran ya je ziyara saudiya kenan riyadh sai shi da ta amur gumi sai amfani da wannan dama ya ce bari ya je gan shi a matsayinsa na shugaban ƙasarsa ya ji ya buga ya buga sai dai yin sabiya na suka isu ba shi dama to soja ne shi ma kuma ya san ƙasar sai da ya kulle kullen duniya ya samu ya gan shi yana zuwa ya ce ni suna na Ahmad Gumi ni ne wani wani ya ce yana son kakar da Allah kaza kaza farma hawan shi kenan in ba ku tunawa akwai ziyarar da ya je Saudiya ya je Riyadh fadar shugaban ƙasa yana zuwa sai da corporate na list din ya ce kawai abin da muke da bukata a gare ka ka dubi girman Allah ka dubi kalmar la ilaha illallah ka dubi musulunci ka tuna da iyayenka da kakannin kakanninka kuma ka tuna da addinin da shi ne naka ka dubi wannan list ɗin ka gani ka dubi abin da aka mana a Najeriya a cikin mulkin da za ka yi ko mun lalacewa kuma ana kai siyasar ka ba wani kai aikin ka ba wani kai kaza ba amma ka gyara wannan kuma shine litsin yana nan har yanzu din nan da ke gani ko kwanan nan dole ta sun buga ko kwanan nan wanda ta wata biyu da wuce ne ko nawa ne hakan dai abin yake sun minka mu har nan saboda suna da manufa suna da manufa duk inda suka ga musulmi ne a gurin wallahi sai sun kawar da shi da muka duba wannan shugaban NFC na Najeriya gaba daya an kaga musulmi ne da an naɗa shi duka duka bai wuce yan kwanaki ba bai daɗe ba bai wuce wata ɗaya ko kwana arba'in ba ko na makamancin wannan yana hawa ya fi zai kwaɗe shi ya ɗauko kafiri ɗan ƙwansa ya saka saboda wannan gurin fetur ɗin akwai manufa da zai dace da musulmi ba da zai biya musu buƙatu akwai abubuwa a ƙasa ba duk zuciya ta gurin kuɗi ta gurin abin da ke kawowa to dole sa na ta alaƙalli duk lalacewa arne ne shi shi ma arne ne zai wasu aiki amma waye zai iya buɗe baki ya ce me yasa aka yi kaza ko kuma waye zai ce me yasa wancan aka cire shi wata siyasa da aka yi sai ka sa shi musulmin kamar kana da an sa shi ko to sai kuma aka za ka cire shi to suna nan da yawa da yawa yanzu wanda ya saba mana a cikin dinin waje a Najeriya shine dandalar shugaban sojoji mutum mai kwalufa wallahi ku yi masa addu'a wallahi ku yi masa addu'a saboda ba ku san me yake yi ba ba mala a NDA akwai Arabic a NDA akwai Arabic an saka Arabic din ne saboda ba wajen saboda musulunci ba saboda yare ne na na duniya sannan a afirka idan ka duba mutanen da suke jin arabic da turanci su suka fi yawa sama da waɗanda suke jin arabic da faransanci a nan afirka aka sa duk wani soja da zai nda su yayi arabic as a language ba duba islamic perspectives ba a'a kawai at a language Obasanjo yana zuwa ya cire Arabic din ya cire shi ya ce a sa Faransa ba wanda ya sai magana yana da cikin abin da aka yi masa magana cewa ya taimaki addinin Allah kuma ya duba admission da ake na NDA shekaru kusan ashirin da suka wuce admission din bai da kyau idan inda za ka gani yawanci mutane ba sa bincike ne amma ka bincika ka gani admission din waɗanda suke shiga cikin NDM su waye ne haka dai wannan abu su za su ɗauke don 75% ko ko 80% gudu wuce 20 ba a cikin tantan ma 10% su gudu haka aka yi ta fitar da mutane aka yi ta fitar da shi yasa suka fi mu yawa duka akwai kurata da yawa amma cikin taimakon da ya yana zuwa nan din ne yace dole sai an da wannan dole yace yace daman lokacin yana rijistara a NDA din su suka sa Arabic din shi wannan da bazai din yace kuma yanzu ma din ya zo kuma sai sun mai da ita kaga shi musulmi ya yi aiki kenan to shi ma din yanzu an samu sun munafikai daga cikin mutanen mai musulmin suna ba da shawara wa shi shugaban ƙasa cewa ya yi ƙoƙari ya lalaye wannan mutum ya cire shi kasan me suke cewa ka yi ƙoƙari wannan siyasa ka ka gina kanka sa naka naka su ne abin abin sauran mutanen da ba naka ba zuwa nan da reliable bin rely on them wani wanda yake neman wata dama to shi zai yi abin da nake so na ce ya koyan wani akwai tsananin buƙatar mu samu sojoji musulmi ɗan sanda musulmi custom musulmi immigration musulmi empire service musulmi saboda kashe gobara don in kuka je babu ku za a tada gobara ba za su je su kashe ba yana da muhimmanci babu zama sosai ka da gaske so ai na gaya maka magana baki ma ba zai faɗa ba zai iya faɗa ba abubuwa ne da ba su da buƙatar a faɗe su a jarida ko na abu yana wallahi yana buƙatar a masa addu'a amma kuma duk kujerar su zan rawa shine kawai magana kuma sai dai yin addu'a wallahi an ba su abu wannan mutum wallahi sai ya cire shi sai sa ƙasar tana da buƙatar addu'a kawai yanzu abu ne ake tafiya kawai musulunci kafirci musulunci kafirci amma ni abin da ke so yan uwa ku rinka bincike yana da kyau ku rinka bincike an takardun nan jaridun nan ku rinka dan dubawa ko da ka ga wuciya ne a mota ka rinka dan glancing kana dubawa ka rinka ganin me yake faruwa Allah akwai abubuwa fa da yawa akwai abubuwa da yawa in ba aka ba za a yi mana dan yadda wato ba za mu farga da wallahi za mu dade ba mu tashi ba likitoci sun fi mu yawan likitoci inda zuzurutun likitoci na Najeriya wallahi an rasu mu tsoro a ga asibitocin nan ba su ne suke rike da su akwai asibitin da manya-manyan asibitoci a garin nan wallahi su ne shugabannin su ne manyan suka biya wa ciki sai ka je a ci mutuncinka kana matsayin musulmi ka kai matarka asibiti nan wani asibiti wani wani wani wani wani bawan Allah ya je aka ci cin mutuncin ka a gona saboda yana da an ga alamar addini go out please give give give us place please go out don't waste our time please kada kada in za ka ga security wanda yake gadi a gonar to arni na kai ne za ga muna da jobless a cikin gida a cikin gari jobless mutane suna da ruwa aiki amma yawanci masu buɗe kofa masu rubutawa an za a shiga masu daga gate masu buɗe mai kofar asibiti yawanci arna ne kuma ku bincika ku gani why akwai asibitocin da nan garin wallahi maza asibitoci ne yawanci nasu sun gaba da arna ne ba musulmi eh na'am babu to akwai laifuka guda biyu mu din yaran mu babu guidance and counseling babu babu yaro zai gama secondary ba wanda zai je aji a shekarar karshe na guidance ɗinsa ni ba na mantawa lokacin da muka yi secondary shekarar karshe muna da malami na guidance and counseling zai zo shigo aji kawai zama zai ba wani abin da zai wallahi mana ya zauna ya ɗora ɗaya akan ɗaya ana hira shi ana tattauna kai ne kake so ka yi kai ne kake so kai kai ne tafiya yana ba da shawara amma yanzu babu guidance and counseling din nan wato a gida ya kamata a samu a makaranta ya kamata a samu a masallaci ya kamata a samu su kansu yaran mu a sa musu tunani ya kamata su rinka shiga wuraren ba a yi kowa so yake ya gama ya magana zai ko a je ya karanta accounting ya gama shiga aikin banki ya rinka sa nan tayi shikenan mu shekara ta shekara biyu yayi kuɗi ya fara hawa mota mai tsada ba da matsala kullum aikin sa tun daga safiya har zuwa yamma yana cikin AC yana da wadataccen albashi aikin zama aikin matsalar sa ɗaya ba su kawai wallahi malam kowa sai yake yi ya zama ya zo shiga siyasa ya zo aike yi da shi ya iya ƙarya ya iya zalunci ya tara kuɗi ya yi kaza ya cuci mutane kawai shi kenan ba wanda yake tunanin bari je wani aikin da zai zo taimaki al'ummarsa me yasa ba zan yi kishin bari in shiga soja dan nan gaba zan taimaki addini ba me yasa ba zan yi wannan ba me yasa ba zan shiga dan sanda dan nan gaba in taimaki addini ba me yasa ba zan shiga mobile ba don nan gaba in taimaki addini wallahi ya kamata ku farka ni da nake gaya ma ina a yanzu wannan magana wallahi ina da abokanai abokanai sun fi mutum kusan kusan tara shekarar bara nan ta wuce ana ɗaukar sojoji da 'yan sanda an buɗe ɓangaren islamic abin nan wanda za su zama limamai na sojoji da 'yan sanda a barikin sojoji da na 'yan sanda da wasu sauransu abokananmu ne tare muka yi karatu da su akwai wanda suka gama madina wanda suka gama sudan wanda suka gama egypt duk sun je sun shiga kuma gaba ɗaya an ɗauke su wallahi muke ga muku shine chief imam na barikin soja na kaza shine chief imam na barikin 'yan sanda na kaza shine chief imam na barikin kaza zai zo ranar juma'a ya shirya hudu ba sa lafiyayya eh ya yi hudu ba mai lafiya ya fashin baki ya fassara ya shigar da aƙida a cikin sojojin da 'yan sanda ya ce kuma malam an gama ko muna da karatu yadda kuke karatu a cikin garin nan ya ce haka muke karatu kullum a sati muna karatu sau biyar akwai masu yi bayan azhar wani sun dawo daga aiki ba magariba zuwa isha'i wallahi an samu wayewa ko yau din nan sai da wani gurin wasu yan sanda suka aiko min cewa da Allah suna so a sa musu karatu duk sati a zo ana musu kuma a gurin ofis din yan sanda a masallacin gurin yan sanda kaga yana nuna cewa shi an fara farkawa to amma yaran mu babu wai sai mutum yana kyaman shiga wajen sanda ko yana kyaman shiga soja to in baka shiga ba ya zo ya tsare ka hanya ayya ma dan karan duka kana cewa Allah bai yi hakuri haka da yana ko kassan din nan ko ko ko ko waye waye da sauransu yana da muhimmanci su sun fi mu wayo ne wallahi kiristocin nan sun fi mu wayo yanzu idan ka je Abuja nan duk inda ake neman aiki kafin ka targa sun riga sun cika wuraren da application sun su kuma in cin jarrabawa ne da waye sun fi mu in jami'o'i ne sun fi mu sun fi mu yawan jami'o'i sun fi mu yawan kaza sun fi mu yawan kaza sun fi mu sun fi mu yayi yawa malam ya yi yawa to yanzu kasuwancin ma yanzu a nan kano ka je ka yi hira da 'yan kasuwa su baka statistic na 'yan kasuwa kayan da ake shigowa da shi manyan manyan 'yan kasuwa masu ƙarfi masu ja yanzu kayan da ake kawo a yi ka je ka bincika ka ne wallahi tafowa ake tafowa ake tafowa na wani tarin gari kan nama kai na kusa magana akwai abin da wallahi duk garin sun fi ƙarfin ku kuma je ka kofar ruwa ka sha mamaki ranar lahadi yadda ka san kiyama aka tayar a wurin ba kowa dole ka haƙura in za ka fi amplifier saboda lahadi ne dole ka haƙura za ka fi loudspeaker saboda lahadi ne in za ka fi rodi sai ka haƙuri sai illa kalilan cikin musulman in za ka fi fayar in za ka fi kayan wuta in za ka fi ɗanka in za ka fi wani sai a ce babu saboda ba nan ina mutanen mu babu to yanzu kwari ɗin ma sun shigo kwarin ma sun shigo wallahi da su ake fafatawa sai singa singan ma da su ake fafatawa ba abin da kuka tsammanin kuna yi suna da dama za su iya yi kishin babu to kaga wannan laifin bangare ɗaya kenan akwai kuma laifi na bangare na biyu shine jagororin mu shugabannin mu da ba su saisayi babu jin kai ɗan rayuwar ananiya rayuwar ana ana kawai ni da gani sai ni yanzu duk manyan matsalar da suke kokarin neman shugabancin ƙasa ake kai yau waye za a ce ku duba shugabancin ƙasar nan gaba ɗaya kawai rotation ne wani kai ka sauke ka bamu wani kai da mun clip ne su daya wani kai in kai ka sauka zaka ba wani su ne dai an ki a canza wani bako daban kuma duk wanda yake da gaskiya ba za su bar shi ba to matsalar shi ne ba su da yara ba su da yara yanzu misali idan baban gida bai samu shugabancin kasa ba waye yaran sa wanda ya training dinsa mai manufa da kishi irin nasa waye yaran sa bai da shi waye yaran Buhari wanda kaddara shi in ya nema bai samu ba to ya yi training din wani sai tura shi kuma saboda yana da manufa irin tasa yana da shi ba da shi wa yaran a ciku wa yaran waye ba su da shi rayuwar ana ana ne kawai ta kansu ne in ya samu shi kenan in bai samu ba zai yaki duk wanda zai yaka idan gwamna ne ma haka idan wane ne ma haka idan wane ne ma haka in ma ka ga mutum ya samu yaron to zai samu wanda zai rufa mai asiri ne zai dora shi ne ba wai don yayi aiki irin nasa ba a'a don ya kare masa interest ɗinsa kuma ya ci gaba da samun alheri a gwamnatin sannan kuma kada ya bincike shi shi ne kawai laisa illa kira muke ga samari kira muke ga matasa ku yi tunani irin waɗannan abubuwa muna faɗan su lokaci bayan lokaci saboda kar mu dogo ta karatu mu ta karatu amma kawo kan a cikin tukwane ne da mu waye ba wallahi nake gaya muku haka za mu yi sai rayuwa a taɓa kiri taɓa karatu mu yi karatu kuma mu rinka taɓa me yake faruwa a duniya a ƙasar yaya za mu iya kawo canji da gyara lokaci bayan lokaci amma in ba haka ba to wallahi akwai mushkila wa bi hadal qadari kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hannuna ɗin nan ga wani littafi mai suna gwagwarmaya tsakanin wato gaskiya da ƙarya gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya a kan mallakar masallacin juma'a na Sheikh Ja'far Mahmud Adam da ke sabuwar gandu na Alhaji Muhammad Ahmad dan Asabi wanda ya rubuta shi shi wannan littafin a littafi ne da aka rubuta shi akan wato rikicin da aka yi dangane da masallacinmu na sabuwar gandudin nan da aka ta ɗauki ba daɗi a da wahalhalu da aka yi ta yi kafin a mallake shi amfanin rubuta wannan littafi shine don tsare tarihi da kuma ƙoƙarin zalunci da aka so a yi wa ahalus sunna a irin wannan gari kuma Allah ya taƙaita kuma ya tsare ba don kuma saboda mu mu san wannan ɗin saboda gaba ko zai iya faruwa ko a wani gari ko a nan ko kuma ba mun mutu ko muna raye zai ce maka mana kwarai da gaske wajen riko da gaskiya da kuma aiki da gaskiya din ta yadda masallaci ne na ahlus sunna amma ɗan bid'a suka yi kokari su amfani da wata dama da suke da ita don su kwace masallacin da littafin gaskiya ya kokari sosai wajen bin tarihi da dukkan takardu hatta da checks da aka ta ba da taimako da receipt da aka ta bayarwa bayan an karɓi taimako da sa hannun mallakar wuri da bayarwa da wasiƙar da aka bayar da naɗin limami da hoton faɗan da aka yi ta yi gashi nan a cikin littafin duka da wanda suka ɗauko makami suna dukan mutane har ma da ga motar 'yan sanda nan da ta zo kwantar da tarzoma ga motocin da aka kone da wanda aka tafasa wallahi sun yi kokari sosai wajen tattara tarihin da kuma bayanan ba don kuma saboda wanda bai sani bai san yaya aka yi kuma ya kasa littafin kashi-kashi don mutane su fahimce shi ya yi bayani akan wasiƙun da aka rubuta da ranakun wasiƙun wajen neman shi kan filan masallacin sabuwar gandudin sashi na biyu ya ce tunanin da aka yi wajen gina masallacin sashi na uku yadda aka gina masallacin ku ji suwa suka gina da kuɗin wa aka gina wasu wasu gawa da taimakon yan bidiya ne ko ahlus sunna ne sashi na hudu kaddamar da limami da na'ibinsa da naɗi na liman da na'ibinsa da mai martaba sarkin Kano yayi da kuma amincewar mai martaba dangane da buɗe masallacin ya amince ya yarda da shi a matakin farko sannan kuma da tura su ofishin mai girma hakimin cikin birni da aka yi sannan kashi na biyar buɗe masallacin karo na farko kuma da dalilin da ya sa aka yi sallar juma'a biyu aka yi a masallaci guda ɗaya sallar juma'a biyu a masallaci guda rana ɗaya da dalilin zuwa kotu da naɗin liman kuma da aka sake yi karo na biyu da bayan an yi kuma wani tashi na shida buɗe masallacin karo na biyu shi ma an buɗe sau biyu kuma na buɗewa sai kuma rufewa da kuma jawabi na godiya wannan littafin na bada shawara ga wanda suke da hali su samu su mallake shi zai kyau kwarai da gaske saboda tarihi kuma ka yadda ake gubarna din tabbas tsakanin gaskiya da ƙarya da wasiƙar da babban limami chief imam kano central mosque ya rubuta da larabci aka aika mai martaba sarkin kano allah tsara masa lafiya kuma ya tabbatar ya yadda cewa an yadda da limamin da aka naɗa namu na ahlus sunna da wanda aka rubuta ta da Hausa gashi nan da takardar godiya bisa naɗin limami da na'ibin sa masallacin yunwa sabuwar gandu da aka yi wanda aka aikata wa gidan sarki duka gashi nan dai littafin yana da kyau gaskiya ga wanda suka samu dama su mallake shi shi kuma wanda ya Allah ya saka masa da alkhairi Allah ba shi lada irin waɗannan mu Hausawa shi muka rasa abubuwa masu muhimmanci za su faru amma ba documentation ba rubutu babu abu sai abu ya faru in kamar misalin kashe ma jami'ar da aka yi hamza ko dan uwa dalibi wanda ya tsaya wanda a gaban sa aka yi abin ya yi kokari ya bi abin daki daki da yanda aka yi da fara sallan sa da shigowar da yanda aka fara harbe harben bindiga da yanda masallaci ya baje da yanda malam ya yi da yanda aka dauki shi aka shi asibiti da yanda aka yi mutanen sun gudu da yaya aka yi da kai shi da dawo da shi da sallarsa da yi mai jana'iza duk ya rubuta kaga wannan an yana da kyau tarihi saboda ƴaƴa da jikoki da wasu daga baya su ji tarihin wani malami wani jafar cewa an harbe shi a masallaci an kashe shi kaga za su samu abin karanta ya kawo littafin mun karanta shi kuma sun suka hannu a bayanansa masu kyau ne da sauransu da kuma ma godiya da fata alkhairi da muka masa a ga wannan yake kuma yana da kyau irin su a su same su aje su saboda tarihi saboda nan gaba nan gaba wani abu zai iya faruwa nan gaba to yana da kyau irin wannan wannan ba Allah yake cewa yana ne ana sai da shi yara suna zagaya da shi ko eh um, wannan ba Allah yake cewa daga ɗalibin ka zuwa ga malam Musa da fata alkhairi malam da Allah ya saba taimaka min da addu'a ba mu da lafiya muna fatan Allah ya baka lafiya wannan kuma cewa yake assalamu alaikum da Allah malam ina son yan uwa su sanya mahaifiyata a cikin addu'a tana cikin halin rashin lafiya muna mata addu'a Allah mu dauke sarki ya ba ta lafiya muna tausayi da wannan karatu da wurin karatu na Allah ya ba ta lafiya kuma dukanmu masu larurori a tattare su Allah ya yi musu masu bukatu na duniya ko na lafiya Allah biya wa kowa bukatu shi kuma Allah ya yi mana afuwa da rangwame a rayuwar mu samu cika da imani masu walalu da nauyi ko bashi ya kansu Allah ya biya musu ina biya musu to malam wai ya magana gaisuwar mutuwa kuma satin da wuce an yi bayani akan gaisuwa irin yadda musulunci ya tanar ra'ayi to ita gaisuwar mutuwa ya ake yin ta gaisuwar mutuwa shine idan mutum yi masa rasuwa ta mai ta'aziyya Allah ya kan mamacin ku Allah ya baka lada a azama Allahu ajrak Allah ya girmama maka ladanka kuma Allah ya kyautata makomansa Allah kuma ya ƙara maka haƙuri kuma ya samu cika da imani haka ake zaman makoki kuma ba a yi bai halatta ba zaman makoki a zo a zauna a kafa tanti idan an yi mutuwa a ɗauko kano peace a kakkafa ana ta shan five alive a ci naman kaji a ci nama a kawo abinci katon katon za ga ana saukewa in malau ne in mutuwar malau ne wannan bai halatta ba bid'a ne kuma wajibi ne a tsaya a yi wannan kuma da yan sunan da yan bid'a duk an yi tarayya ciki zaman mukici da zaman mutuwa da ciye-ciye da shaye-shaye wani an zo an yi mutuwa an zo ana ta raba abinci tunda wannan mutuwan mai dan dama-dama ne lemo ma five alive guda za a baka guda saboda daga abuja suka yi mota mota suka kawo saboda mala'uni da fakiri ne mutu wallahi tallahi ko ruwan fiwa ta bara su kawo ba katon katon aka ta kawowa duk bai halatta ba sadakar uku sadakar arba'in sadakar bakwai fidda'u duk bai halatta ba baya cikin abin da manzan Allah ya karantar da mu yawwa insha Allah za mu bayani akan harkokin mutuwa din nan da bulle bulle insha Allah ta'ala muna fatan mun gama littafin nan shinkafa da abinci sosai aka kawo ba Allah shi kuma ya zo wucewa dama yana yin yunwa kai sai sai jira ya sauka ya tsaya ya zauna shi ya dauka abin nan wani abu ake aka kawo mai plate din sa lafiya da dan ba lafiya sa ruwan ma dogon ake bayarwa na roba ba fiye wata wallahi in sha ya ciye koshi sauran an fafa alaƙar sai bar almajirai ma bai iya bari ba wani da ka sai abin da zai tashi ce Allah ne mai ta mana eh shi ya ɗauka wani biki ne da tsaro sai suka gan shi suka yi suka yi ta dariya ko su kuma su haushi wani kamar zai wanke shi kai dan Allah ya zai mutuwa a lokacin Allah ne ya ce ni na ga kayan alatu na ga kayan arziki da ya kamata yan uwa su kiyaye to ya mutum da in kai ahlus sunna ne sai ka kinka ragewa idan ma mutuwa daga makabarta ka ce jama'a na sallame ku jama'a Allah ya saka muku wanda na sallame ku idan aka dawo daga makabarta ka sa mutane malam ku tafi gurin nuna abinci ku na yafe muku wallahi haka ake a hankali a hankali ana ragewa idan an shimfiɗa tabarma goma ne sai ka ce yara ku zai ku nade tabarma su nade biyar saura biyar da wasu sun tashi a nade ta da wasu sun tashi a nade ta sai zama saura guda ɗaya guda ɗayar ma sai ka nade ta kowa ya zo kawai shi kenan in ka ga dama maka fita kasuwarka zaman ka a gidan zai sa ya dawo ne to haka sabo suke ana yin mutum ta'aziyya a kasuwa ana masa a gona ana masa kaza ba taba samun sabo an yi mutuwa wai mutum ya zashi mutu zabarwa a gida ba ba sa yi ba in dai addini fa ake so in dai na gaskiya ne sai dai kuma al'ada mu yanzu idan baka yi a ce tab lalle ma baka da imani yau an yi masa mutuwa ka duba ya tafi gurin aiki to waye ce dan an ma mutuwa ba za ta da yaki ba mace ce mai miji aka ce za ta yi zaman ta kaba kai ma gana ta kaba ne ba za ta kaba a ta ba mutane hakuri wani mutum ya burge ni wallahi da aka yi masa mutuwa tun daga makabarta an gama mun ya sai ce to jama'a assalamu alaikum na yi godiya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ƙara zumunci kuma dan Allah kowa ya zo nan gurin na sauke masa ba sai an koma gida ba ni ma fita zan yin tafi neman abinci na tun daga na ce sai a tsaye ta duba mutumin nan sai ya zo da wani abu sabo kuma wannan shi ne daidai Allahumma inna larura da za ta iya kama mutum ka a iya ma mutuwa akwai baki da yasu daga Kaduna wani zuwa Zaria wani daga Lagos wani zai wannan zai sa dole kai sai ka zauna a gida ka jira wanda zai kowa ya zo a tura shi kasuwa ko gurin aiki ba ko wani abu makamancin wannan larura za ta iya zaunar da kai shi yasa malamai suka bada fita suka ce wanda mutuwar ta zama masa dole kamar mai gidan ko dan gidan dole shi ma kada wuce ɗaya biyu shi ma dan baki wanda za su zo amma mutum ya zauna wai dushe yana karɓar ta'aziyya babu wannan babin a cikin addini zama ka karɓi ta'aziyya babu ta'aziyya ko a ina za a iya maka ita da ta akwai aiki wannan kan da ahlus sunan da ahlul bid'ah dai sai dai a lallaba kawai wata ta rubuto ko ne rubuto da Allah wannan addu'ar da ake ta buɗe sallah za a yi ta a cikin sujada a wato duk addu'ar da aka ce ga inda ya kamata a yi ta mutum to sai ya takaita ya yi inda ya kamata ya yi din inda aka ce yi amma dan halarci in mutum ya yi ba laifi ba ne amma mun fi son mu tsayar da mutane inda sunna su ce a yi yawwa inda annabi ya ce a yi to a tsaya a yi wai irin wannan addu'a ɗin kuma mai tsawon lokacin za ka yi kafin ka fara gama karanta liman ya kama karatun fatiha shi kenan iyalan da kai sai ka gajeriya in liman ɗin da wuri yake karatu sai ka gajeriya akwai da jajjeru da za mu karanta sati mai zuwa insha Allah ya halatta mutum ya sake wandonsa zuwa ƙasa da idan sahu bai halatta ba ko ya take wandonsa a'a bai halatta ba annabi ya ce mutum ya sa wando sama da idan sahu duk inda za ka sa wandon ka kai ya wuce ƙasa idan sahu bai halatta ba ya halatta mutum ya rika kallon hoton matar da zai aura kai wannan samari sun shigo lamarin kenan ana abin kirki sun shigo da maganganun kuna na al'amura kuma wai don ya rika menene ko ɗauke ke ya kuma in ya halatta shi kenan ko inda halatta ma ka kalli asalin ma ka kalli ta amma kai kuma baka da aiki sai duka dauki hoton abin nan kana kallo hoton matan da za ka aura to ne na gaggawa ba za ka aure ta ba idan kalla ya halatta ka kalla to ina jin ma mata ne suka rubuta wannan to shi ne wai ma kamata wai mata ma a rinka ba su littattafan nan da ake karantawa idan an gama su rinka dawo da shi don wasu ba sa zuwa da littafin ai maganar ma raba littafin ma za mu kansu ne ta ne kowa ya sayo littafin sai zo da shi sifar salatin naira ɗari biyu da hamsin sai ku zo ku zauna mana sai an ba ku an raba muku fi sabilillahi a kowa ya siya littafin sa kowa da maza da mata kowa ya siya wannan ɗan ma za mu ɗebe su yawwa wanda ya sai ya matsi yana son karatu ya zo da littafin sa daga duk abin da za in akwai fa'ida ka rubuta in kaza to ya za ka kai ka zo an yi da littafin ka zo ka ajiye sai wani sati ka zo ka ɗauka ana daidai ba ne kowa ya sayo littafinsa don wata ran za ku zo ku neme su ku rasa yawwa kuma ba za mu mu ba da sadaka ba don wani yanzu yana jira gwanda araba mai sadaka da zai je ya tare da biyu da hamsin din ba da ku zo da littafin ku sai ana nana tsira ɗari biyu da hamsin ɗari uku a kasuwar kullum ina jin bai fi ƙarfin ki ba kuɗin barka ma nan kike ba dubu ɗaya dubu biyu kuke biya wanda ba lada sai dai inda niyya mai kyau Allah kiyaye subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان وتعنا لغوتان لغوتاكو لغوت الربيع الأول ko biyu ga wata shekara ta 1431 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da goma sha takwas ko bakwai sha biyar sha biyar ga wata shekara ta dubu ɗaya da a shekara ta dubu biyu da goma ko a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka a suratul baqara wanda idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta 236 faɗin Allah la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridunahunna farida magana akan sakin mata mutum ya saki mace a bai sadu da ita ba ko kuma bai yanka mata sadaki ba hukuncin wannan da kuma hukuncin yi wa mata mutu'a ciyar da su daɗi bayan an sake su da sabanin malamai da muke ta faɗa a kai wanda yau kuma insha Allah za mu tashi a kan aya ta 237 faɗin sa wayan tallafin hunna min qabli an tamassuhunna wanda kuma shine ya dace darasi na 49 bismillah mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير wayan tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna idan kuka sake su kafin ku sadu da su kalmar an tamassuhunna ana nufin jima'i ne kafin ku sadu da su sai kuka sake su wa qad faradtum lahunna farida alhalin kun yanka musu farida shine sadaki fa nisfu ma faradtum to sun ci rabin abin da kuka yanka musu na sadaki idan kun sake su kafin ku sadu da su hukuncin wanda ya sake mata kafin ya yi jima'i da ita kuma alhalin ya yanka mata ga sadakin da zai bata to ta ci rabin sadaki ta ci rabin sadaki wa nisfu ma farattum illa an ya afuna sai dai in su matan sun yi afuwa kamar misalin ita macen tunda ba a sadu ita ba ta ce ta yafe an gane ko ai an tatturuka almar'ata nasibaha mace ta bari rabanta ta ce wannan rabin sadakin ta hakura ta bar wa mijin fa ya'udu jami'u sadaqi ila zawji dukkan sadakin sai koma kan mijin kenan ko dai sai afwa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma wanda yake a hannunsa wato uqdatun nikah kullu auren yake igiyar auren take hannunsa yayi afwa nan malamai sun yi sabani wane ne wanda yake bi yadihi uqdatun nikah waye ake bukata ya yi afuwa ɗin a nan wasu suka ce wali kenan sai dai in wali ɗin ya yi afuwa kamar waliyin ta ya yi afuwa ya ce ya yafe wannan shi ne ra'ayin abdullahi dan abbas wasu kuma suka ce ba waliyin ake nufi ba miji ake nufi illa an yi afuwa zaudu kenan sai dai in mijin ya yi afuwa kuma wannan magana ita ta firin jaye kamar yadda imamu shaukani ya rinjara a cikin fatul qadir na tafsirinsa mijin ya yi afuwa ko dai matar ita ta yi afuwa ta ce ta bar wa mijin rabin ko sai ya cinye duka ko kuma shi mijin ya ce ya yi afuwa rabin ma da za ta dawo masa da shi ta je ta rike gabaki daya shine illa an yi afuwa ladhi bi yadihi uqdatun nikah abinda dai aya take nufi a nan shine illa an ta afuwa mar'ata bi tarki nasibiha sai dai in mace ta yi afuwa da barin rabonta fa ya'udu jami'u sadaqa ila zawji sadakin duka sai koma kan mijin kenan aw ya afuwa zauju bi tarki nasibihi ko kuma shi mijin ya bar rabansa fa yakunu laha jami'u sadaqi kenan duka sadakin sai ya zamanto yana hannunta tunda ya yafe rabin wannan shine aw ya afuwa alladhi bi yadihi uqdatun nikah wa anta afu aqrabu littaqwa da za ku yi afuwa to yin afuwa din ne shine yafi kusa izuwa ga takwa izuwa ga takawa da tsoron Allah aqrabu littaqwa ai aqrabu ila taqwa yin afuwa da rangwame tsakanin ma'aurata wannan magana ta shafi namiji da mace ɗin gabaki ɗaya wannan shi ya fi kusan tasu ko su ya fi shi ya fi kusanci zuwa ga samun tsoron Allah wala tansawul fadla bainakum Allah ce kada ku manta falala a tsakanin ku ko ma'aurata ta yadda sashin ku zai rinka yin falala wa sashi shi miji ya ba da cikakken sadaki wa matar duk da yake bai sadu da ita ba ko kuma ita ma matar ta yi hakuri tunda ba a sadu da ita ba ta yi hakuri ta bar wa mijinsa mijin sadakinsa shine wala tansawul fadla bainakum kai mijin kar ka manta ita ma kuma kada ta manta inda matar za ta yafe duka wannan yafi inda namijin zai yafe duka wannan yafi Allah ya kwaɗe ta suke nan akan su kyautata inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah wato mai gani ne dangane da duk abubuwan da kuke aikatawa ga baki daya Allah zai baku labari akan abubuwan da kuke aikatawa wannan aya din tana magana kamar yadda muka faɗa a matakin farko mutum ne ya auri mace bai kusance ta ba bai sadu da ita ba sai ya sake ta mutum ne ya auri mace bai sadu da ita ba sai ya sake ta aka ce hukuncinta a nan gurin tana da rabin sadaki tana da rabin sadaki saboda har an riga an kira sunanta an kira sunansa waliyai sun zo sun haɗu an ce an ɗaura auren wani da wani to kaga ya kamata a ce an bata wani abu kuma an tare da ita ba a duk da cewa ba a san da ita ba to ya kamata a dan bata wani abu koya yake to sai a bata rabi kalmar anta masuhunna dinnan ana nufin jama'i jima'i ne almasisu anan ana nufin jima'i ne kamar yadda Abdullahi dan Abbas ai Abdullahi dan Mas'ud a kira'arsa da yazo karantawa sai ya ce wa in tallaqtumuhunna min qabli an tujami'uhunna a maimakon wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna sai ya ce an tujami'uhunna wannan sai nuna cewa kalmar almasu anan ana nufin aljima'u ne to nan malamai suka yi sabani to ina hukuncin mutumin da ya auri mace ya aure ta ya shiga ɗaki da ita aka sake labule ko ma aka ɗan turo ƙofa sai washe gari sai ya ce ya sake ta to ta ci sadaki duka ko bata ci ba ya ce shi bai sadu da ita ba amma dai an ga an sake labule kuma an turo ƙofa ta ci duka sadaki ko bata ci ba a ban ji ba ta ci ko bata ci ba an tare da ita a gida kuma har an shiga daki kuma har an sake labule ko an turo kofa ta ci ko to kamar yadda kuka yi sabani haka su ma malaman suka yi sabani Allah musu rama ko suka ce a'a in dai miji ya faɗa cewa in dai miji ya faɗa cewa bai sadu da ita ba to laha laha nisu sadaki an gashi an gane ko tana da rabin sadaki kuma babu idda a kanta ta ci rabin sadaki babu idda a kanta dan me dan bai sadu da ita ba me dalili suka ce Allah ya ce in dai ba a sadu da mace ba aka sake ta nawa ake bata rabin sadaki kuma Allah bai wajabta idda ga matar da miji bai taba saduwa da ita ba dama ana yin idda ne ai dan saboda an an kusanci juna wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud kuma shine ra'ayin Imam Shafi'i Allah ya masa rahama wasu kuma suka ce ina ai in dai har ya kuskure ya shiga daki da ita aka ji shi to ba ruwan mutane da da wani abin da zai zo faɗa daga baya in dai an sake labule to shikenan kawai ta ci sadaki haka wasu suka faɗa Allah musu rahama kuma suka ce akwai idda akwai sadaki duka kuma akwai idda duka wannan shine ra'ayin Umar dan Khattab Umar aka ce sam ba wani magana a shiga daki ai shiru ai kuskus kuma a ce wai babu sadaki duka inji Umar Allah masa rama yace idza urkhiyat sutur in dai har an sake labulai in dai aka sake labulai shine jam'in labulai ko ko labulaye na'am ko bai da jam'i to kuma ba hausawa ba ne iri na idan aka sake labulai ko labule ya ce to wajaba sadaku kawai sadaki ya wajaba wannan shine ra'ayin zai bin sabit Allah masa rama an gane to amma wasu sun yi tawili akan maganar Umar din suka ce abinda Umar yake nufi in dai har mutum ya riga ya shiga daki da mace take labule to wajibi ne ya mika mata sadakin ta ba wai ana nufin ba yana nufin ta cinye sadakin ba a'a wajaba sadaku ai wajaba taslimu sadak al ilaiha wajibi ne a mika mata sadaki tunda dai ta zama mata kenan ai ina fata ana fahimta